بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا هدق رمضان شكرا تدبو da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu al'an'am idan ba ku manta ba a jiya muna cikin kisar annabi ibrahim salatu wassalam da shi da mahaifinsa azara muka tsaya akan aya ta tamanin da ɗaya yau za mu tashi akan aya ta tamanin da biyu mun tsaya akan aya ta tamanin da biyu kenan jiya wa tilka a alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin yau za mu tashi akan aya ta tamanin da uku وتلك حجتنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
bayan annabi ibrahim salatu wassalam ya yi wa mutanensa magana cewa yaya za a yi ma ya ji tsoron abin da suke bautawa ba Allah ba alhalin su ɗin ba su ji tsoron wato cewa suna saba wa Allah ba suna shirka da Allah ya za a iya ji tsoron gumaka wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana sai yace fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun da ni da kowane bangare ne fi cancantan ya samu aminci idan har kun kasance ku masu sani ne to sai Allah ya bada amsa yake cewa allazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin basu cako da imanin su da shirka ba ulaika lahumul amnu sune waɗanda suke da aminci wa hum muhtadun kuma sune shiryayyu muka karanta hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayani akan cewa az-zulmu anan abin da ake nufi da shi shine shirka to shine Allah yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qal- ala qaumihi ai wancaninka ita ce hujjar mu wato gugurmayar da annabi ibrahim yayi da shi da mutanansa yanda ya rinjaye a kansu Allah ya ce ita ce hujjar mu da muka bawa ibrahim ala qaumi a bisa kan mutanensa hatta qasamahum wa ghalabahum bil hujja har sai da ya kayar da su ya rinjaye da su da hujja imamu mujahid yake cewa hujjan nan ita ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn hujjar ita ce yayi imani kuma bai cakuda ainihin wato imaninsa da shirka ba ta yadda ya nuna musu masu imani babu shirka waɗannan su ne suke da aminci kuma Allah ya sa ya samu rinjaye a kansu da tauhidi su kuma suna cikin shirka wasu malaman suka ce a'a hujjar da Allah ce wa tilka hujjatuna wa hil hujjatuna ita ce ainihin jayayyar da yi da namarut kuma ya kada namarut akan jayayyar da suka yi kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara mun karanta da ku narfa'u darajatin man nasha Allah ya ce muna daga darajar wanda muka ga dama da ilimi Allah ya ɗaukaka darajar annabi Ibrahim da ilimi Allah ya bashi ɗaukaka Allah ya bashi tauhidi Allah ya bashi matsayi ilimi shine abin da Allah yake daga bawa yake daga darajar bawa da shi da gaggawa ilimi shi ke mai da bawa ya zama ɗa ko ma ya zama ya fi ɗa kima da ilimi ne mutumin da ba a san shi ba ake saninsa da ilimi ne wanda ba kowa ba ya zama kowa ɗin da haka mun ɗaukaka darajar wanda muka ga dama shine annabi ibrahim a nan da ilimi muka ɗauka shi a kira'ar mutanen kufa da kira'ar yaqub darajat narfa'u darajatin man nasha a nan da kuma cikin suratu yusuf abinda ake nufi darajati man nasha'u bil ilmi wal fahmi wal fadila muna daga darajar wanda muka ga dama da ilimi da fahimta da daraja da kuma hankali duka gaba daya Allah ya ba annabi Ibrahim fahimta Allah ya ba annabi Ibrahim hankali Allah kuma ya ba wa annabi Ibrahim daraja da ɗaukaka kuma da wannan ilimi da wannan ɗaukaka da wannan fahimta ne rinjaye waɗannan mutane inna rabbaka hakimun alim lalle Allah madaukin sarki shine mai hikima alimun kuma masani wannan aya tana nuna cewa ashe bangare na tauhidi kullum gaskiya ita take rinjaye akan ƙarya kada mutane su damu dan sun ga ƙarya tana yin toho tana yin fure wallahi kifewa za ta yi kuma karewa za ta yi abin da ke tabbata shine gaskiya amma ƙarya ba ta taba tabbata ba kuma duk tohon da ƙarya ta yi wallahi sai ta bushe ta kare yanzu ka duba annabi ibrahim shi kadai ake ambata a nan ko ka ji an ce da shi da wani shi dai ne amma allah ya bashi rinjaye akan mutanen nan dole daga baya su su yi imani da shi su yadda da abin da ya zo da shi sannan wannan yake nuna cewa ashe allah yana ɗaukar darajar bayansa da ilimi wajibi ne mu fita mu yi karatu mu nemi ilimi da ilimi ne za mu haskaka kanmu za mu haskaka garinmu za mu haskaka al'ummarmu matukar jama'a ko al'umma ta zauna ba ta karatu to wallahi hanya halaka ya kamata kuma karatu din nan duka karatu guda biyu da karatun bokon da karatun addini amma karatun addini shine matakin farko kuma yarda hankali wajen neman ilimin addini don kar ku zama jahilai duk lokacin da jahilci ya yawa to sai kaga rikici da sabani ya fi samuwa a cikin al'umma duk fadace-fadace da sabani da zage-zage da rikici da wane ne da wane ne da ake a cikin mutane wallahi babban abin da yake tabbatar da shi shine jahilci al'ummar da ta samu ilimi ta samu karatu to za ku ga insha Allah ana samun karancin wannan rikici a cikin su ba za a ce ba za a samu ba za a samu amma dai yana da karanci saboda akwai masu ilimi saboda wasu abubuwan gaskiya da yawa jahilai ake tura su je su yi jahilci kawai ba tare da suna suna sane ba ko ba tare da sun kasance masu ilimi ba musamman samari kalubale ne gare mu tashi mu yi karatu wallahi Qur'anin nan da ake karanta shi ku je ku karanta ku haddace ku san ma'anarsa ku iya larabci ku san loga ta larabci kada wani ya zo ya ja muku larabci kurin ya zo ku yi sadakar lahul azim ku ɗauka aya ya ja wajibi ne mu je makaranta dan in ba mu je makaranta ba kowa zai zo ɗebo abin da ya ɗebo ya zo ya kifar da mu kawai kuma shi ne abin da yake faruwa idan ba ka da karatu kowa zai je tattaro ya zo kawai kifa ma kuma dole ka yadda saboda ba ka zuwa makaranta amma da kana zuwa makaranta insha Allah za ka samu waraka ku duba fa ana ba da labari hadisin da manzo Allah yake faɗa alhabbatu sauda shifa'un min kulli da alhabbatu as-sauda'u kaga habba aka ce ko aka ce as-sauda'u shifa'un min kulli da'in habbatu sauda maganin dukkan wata cuta ne haka annabi ya faɗa amma wani da ya zo karantawa saboda rashin karatu sai ya karanta da alhayyatu sauda alhayya a maimakon me alhabba alhayyatu sauda'u shifa'un min kulli da wai bakar macijiya ita ce maganin dukkan wani cuta kaga cewa aka yi habbatu sauda ko amma shi sai ya karanta da hayyatu sauda da aka je ta neman bakar macijiya ita ce za ta masa magani ya dauko guba ya mai da shi shine magani da haka anan ya ku yan uwana wajibi ne mu yi karatu kuma wallahi da rashin karatun nan shine ya sa muke fada cikin hali na ci baya da kaskanci yanzu idan ka duba karatun boko nan duk an bar mu a baya haka karatun addinin ma duk a baya ake yanzu ko kudu ka je a anguwa ɗaya sai ka tarar da dokta dokta dokta wajen mutum talatin ko arba'in sun fa irga a ƙasar kudu amma mu a nan arewa a gari guda an kaji an ce dokta bai fi kwaya biyu ba gari guda wanda yake da matsayin dokta yake da phd ko a karatun addini ko a karatun boko saboda mun yi sakaci shi yasa duk makaman idan an zo sai a tarabe su babu mu a ciki kuma yanzu da ilimi ne ilimi shi ke jagoranci ba jahilci ba jagoranci ya kamata ku san da wannan idan ma mutum yana da gadara zaman gida ne ya tuka masa tuwon masaransa ya ci miyar kukarsa kullum yana zaune a gida la, la ilimin addini wala, wala na boko to wallahi ya ɗebar wa kansa wato wahalar da ba zai bai san ya zai kare da ita ba idan kana da ilimi kana zaune a gidanka zaka sa mai shekara saba'in ma aiki kuma ya zo ma hidima saboda kana da ilimi ya buɗe ma kofa ya rufe ma kofa amma idan baka da ilimi fa dole kai ne zaka zo kana share gidan wani kana sassaƙe gidan wani kana kwashe kwata kana waye da sauransu amma idan kana da certificate kana takarda na karatu fa kaga zaka samu matsayi da ɗaukaka kuma da shi ne zamu magance kalubalen da ke fuskantar mu yanzu duk ofisoshi da ake rabawa na gwamnati ko na makamancin wannan da ilimi ne zamu zo mu bawa mutanen mu su ma su shugabance mu amma idan babu fa dole a je a nemo wasu da haka wallahi ku fita ku je ku yi karatu kuma karatun addinin nan musamman ba don komai ba saboda mu rage rikici da saɓani da ke tsakaninmu saɓanin da rikicin ya yi yawa kuma kamar yadda na faɗa kuma ina maimaitawa abin da ya tsuguna ya haifi wannan saɓanin shi ne rashin karatu gaskiya masu karatu sun yi kaɗan su ne ƙilla ka iya cewa ma aƙallu min alƙalil ƙur'anin nan yau ya zama wanda suke karanta shi ɗaiɗaiku ne ballantana wanda suke haddace shi mu tura ‘ya'yanmu su je su karanto addini su su zo su yaye mana damuwar da take gabanmu amma wallahi mun samu ilimi za ga garinmu yayi haske yayi albarka jahilci ba zai jagorance mu amma in dai bamu da ilimi to muna nan muna zaune jahilci shi zai ci jagorantar mu in ko jahilci shine jagora to ka tsammanci komai a cikin al'umma zai iya faruwa Allah ya kiyaye mu narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka mai hikima ne ka duba ka duba uslubin qur'ani sai ce alim sai rufe da bayani akan ilimi yace narfa'u darajatin man nasha malaman tafsiri suka ce muna daga darajar wanda muka ga dama da me da ilimi kuma sai yace inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani mai ilimi da haka jahilci babu shi babu kayansa jahilci ba abun so bane a ko'ina ilimi shine ɗaukaka ilimi shine daraja ilimi shine haske ilimi shine hujja ilimi shine burhani ilimi shi ke rinjayi amma jahilci baya rinjayi amma wallahi mu yi tun lokacin muna da dama idan mutum ya kuskure bai yi ba zai zo daga baya na cizo yatsa kuma ba a makara a karatun addini haka shi ma na bokon ba a makara akwai cikin malamai da ba su fara ma karatu ba ma sai bayan shekara 60 akwai malamin da sai da shekara 60 aka fara diga masa dan ba 60 kaga mai shekara 60 da ya fara hada kayansa afwan dattawa wallahi sai da shekara 60 ya fara karatu kuma amma sai da ya zama a duniya ya fi kowa yana daga cikin waɗanda in an faɗe su dole a saurara musu ba a makara ba a tsufa akan ilimi da aka shi yasa za ga makaranta da dattijo da tsoho da yaro karami da waye duka akwai da aka mu je makaranta mu saurari ilimi kuma da ilimin nan ne za mu magance duk ciwuka da cututtuka da suke damun mu sai Allah ya ce mu
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون na'am وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce bayan ni'ima da muka yi wa annabi Ibrahim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mala yana cikin ni'ima da Allah zai maka ya baka yaya wallahi duk wanda Allah ya bashi zuriya to ya daga hannu ya gode wa Allah ko da bai bashi ko kobo ba a cikin yayan nan akwai waɗanda su za su cece ka fa yaya suna ceton mutum shi yasa zaka ji iyaye da suna cewa Allah sa yayan nan su cece mu akwai ɗan da zai je ya miƙe ceci ubansa a kiyama ubansa bai cancanci aljanna ba amma saboda ɗan ya yi aiki na ƙwarai ya cece shi ya kai shi gidan aljanna Allah ka sa 'ya'yanmu su cece mu to cikin ni'imar da Allah ya wa annabi Ibrahim ya ba shi 'ya'ya kuma a 'ya'yan nan annabawa zuriya ta yi albarka zuriyatun ba'duha min ba'd muka ba shi ishaqa muka ba shi yaqub kullan hadaina da ishaqan da yaquban duka mun shiryar da su waffaqna wa arshadna kuma duka annabawa wa nuhan hadaina min qablu ga annabi nuhu shi ma mun shiryar da shi kafin ibrahim din min qablu anan kafin annabi ibrahim min qablu ibrahim kenan wa min zurriyatihi daga zurriyar shi annabi nuhu anan zamirin yana komawa ne kan annabi nuhu shine akrabul mazkur kenan dan shine aka fi- aka ambace shi daga ƙarshe aka ce wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi ay min zurriyati nuh ba wai min zurriyati ibrahim ba saboda a cikinsu waɗanda zai ambato ɗin ya ambaci lutu kuma ya ambaci yunus da lutu da annabi lutu da annabi yunus ba sa cikin zuriyar ibrahim sai dai suna cikin zuriyar annabi nuhu duk da cewa da lutu da shi yunus a hannun annabi ibrahima suka samu shari'a to amma abin da yasa wasu malaman suka suka ce wa min zurriyatihi suka mai da annabi lutu da annabi yunus cikin zuriyar annabi ibrahim suka ce yo ai shiriya ma mutumin da ka shiryar da shi ai a iya cewa cikin zuriyar ka ne ai ai kamar da ne gare ka to amma dai anan da Allah ya ce wa min zurriyatihi kamar da malaman tafsiri suka faɗa ai ana nufin cikin zuriyar annabi nuhu alaihi salam wa alaihi salatu wassalam akwai dawuda wannan dawuda shine dawuda bin Ai- a- aisha haka sunan baban shi Dawud ibn Aisha wa Sulaiman akwai kuma Sulaiman shi kuma Sulaiman dan gidan Annabi Dawud ne Dawud shine mahaifin Annabi Sulaiman wa Ayyub akwai kuma Ayyub Ayyub shine Ayyub ibn Amwas ibn Razah ibn Rum ibn Is ibn Ishaq ibn Ibrahim kun ga anan gun ya koma kan me Annabi Ibrahim kenan zuriyar ta koma wa Yusuf ga Annabi Yusuf Yusuf ibn Yaqub Yusuf dan gidan Annabi Yaqub, Yaqub kuma dan gidan Annabi Ishaq, Annabi Ishaq din kuma dan gidan Annabi Ibrahim. Kaga zuriya ta hadu. Annabi Ibrahim Allah ya masa albarka cikin zuriyarsa. Wa Musa ga Musa, Musa dan Imrana. Shi kuma Imran dan Ibnu Yashar, Ibnu Fahis, Ibnu Lawi, Ibnu Yaqub. Lawi dan Yaqub. Yaqub kuma dan gidan wa? Dan gidan Annabi Ibrahim. Ga Harun, haruna kuma shine dan uwan annabin musa dan uwan annabin musa ya girme yayan annabin musa annabi harun yayan annabin musa ne ya girme shi da shekara daya can idda allah yake cewa wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni ak- akhafu an yukadhibun yace wa akhi harun da dan uwana annabi harun da allah ya tashi turo sai turo tare suke gugurmayar wa'azi tare an gane ko can inda yace yabna um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli annabi harun dan uwan annabi musa ne alaihi salatu wassalam yan uwan juna ne amma harun din shine babba wa kadhalika najzil muhsinin Allah yace kamar haka muke sakayya ga dukkan masu kyautatawa kama jazaina ibrahim ala tauhidihi kamar yadda muka yi sakayya ga annabi ibrahim bisa ga tauhidin da ya yi da an rafa ana darajatahu muka daga darajarsa wa habna lahu auladan sai muka bashi ƴaƴa anbiya a annabawa atqiya a masu takawa da tsoron Allah kadhalika najzil muhsinin kamar haka kuma muke sakan kawa duk wanda ya kyautata a rayuwa in dai yayi aikin kirki insha Allah za mu yi mai sakayya ta kwarai kuma za mu sa masa zuriya mai albarka kaga a nan gurin wannan yana nuna mana ashe wato annabi ibrahim ya fitar da zuriya ta alheri ya fitar da zuriya ta albarka malamai suke cewa asalin annabawa gaba ɗaya yana komawa ne zuwa ga annabi nuhu da annabi ibrahim da isaka da yaqub duk annabawan allah gaba ɗaya tushensu waɗannan ne nuhu ibrahim yaqub da isak duk annabawa to shi kuma ibrahim kaga baban da yawa ne daga cikinsu to kaga zuriya ta yi kyau kenan Allah ya sa albarka to bayan su sai Allah ya ce mai kuma وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ga zakariya annabi zakariya annabawa ake ta kira mana yau zakariya ibnu azan ko ibnu uzun wa yahya yahya shi kuma dan gidan annabi zakariya ne ma'ana zakariya shi ya haifi yahya wa isa shi kuma isa dan maryam akan danganta shi da me da mahaifiyarsa isa ibn maryam ita kuma maryam din yar gidan imran da ilyas waɗannan malamai sun yi saɓani dangane da waye Ilyas ɗin nan wannan Ilyas Abdullahi dan Mas'ud ya ce shine Idris Ilyas anan shine Idris to ya aka Ilyas ya zama Idrisu suka ce suna biyu ne da shi ana ce da shi Ilyasu ana ce da shi Idrisu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa kamar yadda ake ce da Yaqub ana ce da Yaqub Yaqub kuma ana ce da shi Isra'il haka ne da haka Ilyasu anan shine Idris inji Abdullahi dan Mas'ud to amma dai zance mafi inganci ba shine Idris din ba an gane dan Allah ya ambace shi cikin ƴaƴan annabi Nuh a shi kuma annabi Idris kakan baban annabi Nuh ne kuji annabi Idris jaddu abi Nuh ne annabi Idris kakan baban annabi Nuh ne kaga kenan ba ba wancan din bane ba ina fata ana fahimta yawwa kullum min salihin Allah ya ce dukan su waɗannan suna cikin salihai ai kware ko cikin salihai ne tunda duk annabawa ne yanzu ka gan su ga sunan gaba ɗaya annabawan Allah ne wanda yake so ya iya sa sunan ɗansa wa habna lahu ishaqa annabi ishaq wa yaqub da yaqub kullan hadaina wa nuhan da annabi nuhu wa min zurriyyati dauda ga dawud ga sulaiman ga ayyuba ga yusufa ga musa ga harun duka waɗannan Allah ya ce muna mun sanya cikin salihan bayi ga zakariya ga yahaya ga isa ga ilyas duka cikin salihan bayi to sai Allah ya ce me kuma ba a gama ambato su ba وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا Mm.
وكلا فضلنا على العالمين wannan fa duk zuriya ce ake ambata duk tushen su can su annabi ibrahim ne ga ga isma'il isma'il ai kun san isma'il ibn ibrahim wannan isma'il din dan annabi ibrahim ne to shi kuma wannan isma'il din da aka bi dangantakan sa tsatsansa shine kuma ya samar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuriyar manzon Allah dangantaka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana tikewa zuwa ga annabi isma'il annabi Ismail dan gidan annabi Ibrahim shi yasa manzon Allah idan ya zo sai ya ce babana Ibrahim ko kakana Ibrahim shi ma jikan annabi Ibrahim ne alayhi salatu wassalam shi yasa aka ce duk annabawa tushen su annabi Ibrahim shi yasa aka ce annabi Ibrahim shine dattijo cikin annabawa babba dattijon su kenan mai girma mai matsayi mai daraja cikin manyan mutane Allah ya fifita shi hatta a cikin annabawa yana da daraja tsoho wal yasa ga ga al-yasa al-yasa ibn ukhtub ibn ajuz a kira'ar hamza da ki- da, da imamul kisa'i yana karantawa da walaysa ba walyasa ba walaysa laysa mana da da, da lamun guda biyu kaga anan aka ce walyasa shi kuma kira'ar a waccar walaysa walaysa kuma shine kira'ar mutanen kufa gaba daya bi tashdidil lam kenan wa sukunil ya'i a nan da kuma inda ya zo cikin suratu sad wa yunusa ga yunusa ibn matta da can Allah ya bada labari wa inna yunusa lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الله يتشي من تروشي متاني سمد متن دبو داري وأن يونس ابن متى كينا يونس ابن متى وأن كيفي يحدي شي قبادا شي كما النبي ني الله يجربه شي kifi ya haɗi da shi kuma bai mutu ba a cikin kifin yayi ta subhanallah subhanallah duhu kan duhu ga duhun kogi ga duhun cikin kifi ga duhun cikin ainihin wato ruwan amma Allah ya tsare shi kuma bai mutu ba yayi ta tasbihi sai kifin ya amayo da shi shine Allah ce falaula annahu kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun sai da ba dan ya kasance cikin masu yawan tasbihi ba wallahi da yayi ta zama a cikin cikin kifin nan har zuwa tashin alkiyama malamai suka ce wannan yana nuna mana falalai yawan faɗin subhanallah kullum in ka samu dama subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah tafiya kake yi ne la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah bayan asubahi ne kana da wuridin da ka saba kana yi bayan azhar ne bayan isha'i ne da daddare ne kafin ka kwanta bacci malamai suka ce duk wanda yake da bukata yake so Allah ya biya masa to an hore shi da lazimtan tasbihin nan 33 subhanallah 33 in zaka kwanta walhamdulillah 33 in zaka kwanta Allahu akbar 33 in zaka kwanta ka yi su idan za ka kwanta ka ce ya Allah dan albarkacin wannan tasbihi ka amsa mun bukatuna wallahi ka jira ikon Allah ka gani kullum tasbihi 33 ana so in za ka kwanta ka rinka yin su kuma ka miƙa bukatunka ga ubangiji ka sha mamaki amma abin tambayin shaidan zai barka ka yi zai wahala kana farawa ɗaya biyu uku tuntunin kayi nisa wataƙila ka isa duku za ka tafi kano kenan amma abu ne mai kyau mai albarka kuma wallahi bayan Allah wanzu Allah ya faɗa a cikin hadisi yake cewa ku lazimci yin a ainihin wato istighfari da tasbihi kada harshen ka ya gushe face yana ɗanye wajen ambaton Allah yawan ambaton Allah alheri ne albarka ne astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah والحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله duk abin da Allah hore ma a bakinka na zikiri ka faɗa Allah yana yawan rubuta ma lada akai sai wani sahabi aka ji kullum yana zaune alhamdulillah alhamdulillah kullum in dai yana zaune abin da yake faɗa kenan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai wani ke cewa wai kai me yasa ka yawaita faɗin alhamdulillah alhamdulillah yace kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yake son ta Allah yana so ya ji bawa yana yawan faɗin alhamdulillahi to don me zan yi sakaci da wannan sahabbai suka ce muna irga manzan Allah in ana zaune a wuri ana zance ana tattauna ana hira da annabi a wuri wallahi kafin a tashi sai mun ji yan istighfari sau ɗari ko saba'in magana fa ake da an yi shiru sai dai a jana astaghfirullah astaghfirullah to ka ji fa wanda shi Allah ya fi musu da ni da kai fa ni da kai fa wanda kullum sai mun ɗebi zunubi sai ba dai baka fito daga gidanka ba kana fita sai ka ɗebi zunubi kaga ashe mu muka fi cancanta mu yau ita istighfari da salatin annabi wallahi wanda dai ba shirin zaman duniya yayi ba ya kamata ya tuna da wannan kuma ya nemi rahamar ubangiji da wannan to ga annabi Yunus shi ma duk yana ciki Yunus ibnu Matta wa Luta da kuma Lut ibnu Haran ibnu Akhi Ibrahim kaga shi wannan Lut ibnu Haran babansa sunansa Haran to wannan haran shi kuma dan uwan annabi ibrahim ne ɗakin su ɗaya da annabi ibrahim kaga dai dai kamar misalin da shi da annabi ibrahim baban annabi lutu kamar wa da ƙani suke da annabi ibrahim wa kullan faddalna ala alamin Allah ya ce dukansu gaba ɗaya mun fifita su akan talikan zamanin su duk gaba ɗaya idan ka annabi annabi lutu to a zamanin sa yafi kowa Harun a zamaninsa ya fi kowa, Musa ma a zamaninsa ya fi kowa, Dawud ma a zamaninsa ya fi kowa, Iliyasu ma a zamaninsa ya fi kowa, ballantana Muhammadu kuma shi ne fi gaba ɗaya. Sallallahu Alaihi Sallama. Duk annabawan gaba ɗaya shi ne cikamakin annabawa Imamul Mursali. To shi ne sai ya ce mai kuma?
Wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim Haka.
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Wa min aba'ihim daga cikin iyayensu iyayen waɗannan da aka ambata ya ce min daga wasu daga min littabi'id a gurin malaman nahau wato wani bangare na iyayensu saboda akwai waɗanda iyayensu ba musulmi bane ba mushirkai ne to shi yace shi yasa yace wa min abaihim wani bangare daga cikin iyayensu wa zurriyatihim ko wa zurriyatihim da ainihin zurriyarsu wa ikhwanihim da kuma yan uwansu danginsu wajtabainahum mun zaɓe su mun fifita su wa hadainahum mun shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wato anan abin da ake so a ce ba su kaɗai ba hatta iyayen waɗannan annabawa da aka ambata da wasu daga cikin yan uwansu da zuriyarsu akwai waɗanda muka shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya kenan kaga anan gurin ba su kaɗai ne Allah ya ba su tambarin cewa su ne mutanen kirki su kaɗai ba a'a har iyayensu ma wasu daga cikinsu sun samu dacewa sun samu ainihin mutuwa akan tauhidi akan musulunci ba akan shirka ba to sai ya ce me ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده haka ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
Allah ya ce zalika hudallah ai wannan shine addinin Allah kuma wannan shine shiriyar Allah yahdi bihi man yasha Allah yakan shiryar da wanda ya ga dama wanda ya ra'ayi min ibadihi a cikin bayansa Allah ka azurta mu da shari'a walau ashraku to waɗannan fa da aka ambata muku annabawan nan duk gaba daya da a ce za su yi shirka ai haula alladhina sammainahum da a ce wasu su za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun ai wallahi da abin da suka kasance suna aikatawa ya rushe gaba daya subhanallah shi sa can Allah yake cewa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da kuma waɗanda suka gabace ka idan ka yi shirka Allah yake ga manzan Allah wannan in ka kuskure kai shirka la yahbatanna amaluka to wallahi aikin ka sai ya rushe gaba daya wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zamanto cikin waɗanda sun yi hasara to haka anan ma yake cewa waɗannan duk da aka ambata muku kuka ga girman su da matsayin su da darajar su amma fada a ce wani zai yi shirka to da aikin ya ɓaci wannan ana magana da su ne a zance amma ba su ake nufi ba mu ake nufi saboda ai annabi daga cin annabawan Allah Allah ya riga ya tsare shi ba zai shirka ba babu shi babu shirka zamantowa an- kasancewansa annabi ai wannan wani matsayi ne da zai kubutar da shi daga shirka kurum amma da ni da kai duk matsayin mutum duk ɗaukakan mutum duk darajar mutum duk daɗewa da mutum yayi yana ibada in yi shirka aikinsa ya rushe malam shirka ita ce rusau ka san me shirka hada Allah da wani wajen bauta kana roƙon Allah kana roƙon wani Allah kaga arziki wa yake ba da shi Allah to amma sai kake nema a wajen wani Allah kana gani yau in baka tare da wane arzikinka ya ƙare kana gani yau in ka saba wa wane shikenan talauci ya same ka kana ganin akwai mai bada haihuwa ba Allah ba kana ganin akwai mai bada lafiya ba Allah ba kana ganin akwai mai tsarewa ba Allah ba ka rarumo can ka ka karumo nan ka hado nan ka makala wannan ka rataye wannan tunanin cewa wannan abun zai tsare ka ba Allah ba ba daidai ba ne ku dogara ga Allah kurum wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ai Allah ma ya wuce kurum ma ku dog- ku dogara ga Allah shikenan ya isa abin dogara dogara me amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah Allah ya ishe mu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya kama Allah ya rike Allah Allah ya isa masa inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra idan ka ga ruwa Allah ne bayar ba abin da ya bada ruwa in ba Allah ba amma wallahi har yanzu dan ku gane muna da sauran aiki a gaban mu akwai hausawan da sun fi ka iya hausa amma suna bautar gumaka ko suna bautar duwatsu ni da kaina na ina jin na taba gaya muku wata rana a Kano ne a Sumaila local government muka je wa'azi irin na maguzawa din nan wanda kalubale ne ga wallahi al'umma garin nan da ƙungiyoyin garin nan gaba ɗaya duk wata ƙungiya wallahi akwai ƙalubale a kanta wajibi ne ku fita ku fita ku je ku yada addinin Allah a cikin ƙauyuka da lunguna da birni da ƙauye kada wa'azinmu gaba ɗaya ya tsaya a cikin birni ne kurum mun haɗu a nan muna ta cin dunduniyar juna wane ya iya wane bai iya ba wane kafiri ne wane mushriki wane dan bid'a ne wane dan kaza wane dan kaza ga mu yanzu a cikin ƙauyukan mu akwai waɗanda ba musulmi ba suna buƙatar a musu sharhi da bayanin musulunci ba wanda zai musu bayani har yanzu akwai idan inda in ka je wallahi tallahi zaka tar a gabab da mu nan kaɗan akwai mutanen da har yanzu ganye suke ɗaurawa ba su san wani abu la ilaha illallah ba su san shi ba ni ko da ni da kai yanzu gashi muna nan muna ta rikici wani yana saki hannu ba zan bi sallah ba wani ya rike hannu a kirji ni ba zan bi sallah ba wani ai sallama ɗaya yake yi ni ba zan bi mai sallama ɗaya ba wani sallama biyu yake yi ni ba zan bi shi ba muna ta rikici akan wannan ga wajibi akan mu a can wanda wallahi sai Allah ya ce wallahi duk wata kungiya mai wa'azi wallahi sai Allah ya tambaye ku daga shugabannin ku har almajiran ku sai Allah ya tambaye ku sau nawa kuka fita kuka yi wa'azi kuka musuluntar da waɗanda ba musulmi ba ah to ko an ce wa'azi akan musulmi kadai yake karewa ba kan musulmi kadai yake karewa ba ina ba ku labarin mutumin nan wallahi ba ma guje ne ya tsufa ya dade yace har zamanin sardauna sun yi zamani da shi yace tun zamanin sardauna yana ba su musulunci la ilaha illallah ka duba sardauna fa basarake ne amma yau aikin alheri na sardauna ya isa gaba ma guje da yake cikin daji yana cikin kauye yana cewa sardauna ya kawo mana la ilaha illallah bai musulunta ba bai karba ba a lokacin yace ga hadiri na yace inda gaske kuke ubangijin naku da gaske ne ku ce ba mu ruwan sama ai mun dade ba mu samu ruwa ku ce Allah naku ya ba mu ruwa da ni da shi muka yi wannan magana da sauran yan uwa na ga anan gurin ba bukatar in ja masa aya ko hadisi ba bukatar aya ko hadisi to abin ina ruwansu da qur'anin ma yace kai malam kaga wancan dutsen ya nuna mu wani dutse dutsen nan duka duka da kadan yafi wannan kofin yace wannan dutsen mu shi muke bauta kuma shi yake ba mu ruwa shi yake ba mu arziki shi yake ba mu haihuwa yace yanzu nan in za mu fita dandalin shan giya burkutu dole sai mun ɗebo ƙwarya guda mun tsiyaya masa ya shanye kuma mu tsuguna mu roƙe shi kuma ya bamu ruwar na je na ƙoƙarin ɗaga dutsen wallahi na kakar ɗaga shi sai da aka taimaka min ka gaba bai fi kofin nan ba ɗan ƙarami ne masifan nauyi a wurinsa suna bauta mushi kaga ashe akwai bukatar musulmi mu tashi mu shiga yanzu anan akwai local government din da a a Gombe state da, da babu waɗanda ba musulmi ba suna da hakki mu kira su kafin mu je mu tsitsine musu mu zage su mu kira su mana mu musu bayanin addini akwai dan siyasan da baya shiga wani local government ba inda ba sa shiga ko ina in siyasa ne in jam'iyya ne dukan ku ai kuna yawon campaign akwai inda ba kwa zuwa kuna tallata jam'iyya akwai inda kuke jin kunyar yada jam'iyya a garin nan lokacin da ake harkar siyasa tallan jam'iyya kuke yi tallan fasta kuke yi har kasa ta ake ana zama ana kare ta da sanduna da itatuwa ko ba haka bane to kun yi tallan la ilaha illallah idan ka zo wuce ko da mota ne dole ka rage wuta saboda a tsakiyar titi ake kafa fasta wannan ya kafa tasa wannan ya dora tasa wannan ya kafa wani hadda a fol waya wani ya rataya akan titi dole ka ganshi ko ba ka so ka duba mutane da suka himmatu wajen yada wata manufa saboda za a samu abin kashin miya to waya da la ilaha illallah yanzu wannan kokarin da muke ina ma da mun shiga ƙauyuka muna tallata addini shi yasa na addu'a ta musamman ga wannan kwamiti mai albarka kwamitin da'awa da suke fita suna kokarin shiga suna kaiwa wa'azzuka cikin ƙauyuka da sauran ƙungiyoyi ma da suke kokarin fita na san ana fita Allah saka muku da alkhairi gaba ɗaya ba ni aikin ne ba amma ina faɗa cewa ya kamata a daɗa ninkawa malamai ai hakuri a fita yanzu da za mu je garin da duk ba musulmi a ciki mu je mu karanta musu la ilaha illallah mu musu bayani wala a cikin wasu za su fahimta za su gane haka kawai ma suke zuwa suke musulunta ballanta mun kai musu da ku tallata addini kamar yadda kuke ko sama da yadda kuke tallata jam'iyya wallahi wannan wajibi ne akan mu to ya ka gani in mun rarraba ayyuka ashe za mu yi wa addinin Allah aiki din idan mun so wannan shiryar Allah ce yake shiryar da wanda ya ga dama a nan gurin ya kai bawan Allah ka sani ba karfinka ne ya shiryar da kai ba taufiki ne daga Allah ka tashi ka tarar da babanka kakanka kakan kakanka dukansu musulmi da ana ba mu tarihi musulunci ya shigo kasar nan ta hanyar kasuwanci kuma 'yan kasuwar kasar nan sun yi rawar gani wajen yada musulunci mutum zai fatauci daga nan zai ɗebi kaya zai kai kamaru zai kai ghana zai kai chadi zai kai mai yana tallan kaya yana tallan musulunci yanzu ko ɗan kasuwa yana harka da wanda ba musulmi ba bai taɓa tallata masa la ilaha illallah ba sai da kun ya tallata masa omo ya tallata masa gishiri ya tallata masa magi da ya zo da farashi mai sauƙi amma 'yan kasuwarmu na da wallahi tallahi da musulunci suke yawo kuma suna alaƙa da wanda ba musulmin ba to mu yanzu ba a tallata ba sai ƙoƙarin faɗa kaga ashe wajibi ne mu yi kokari mu yada wannan musulunci ba dan komai ba saboda mu addinin mu addini ne na alheri addini ne da yake so a shigo shi ba addini ne da yake koran mutane ba yawan alheri ne shi yasa da manzo Allah ya ce tazawwajul wadud walud ku auri mata da kuke son ku kuke son su suke son ku kuma masu haihuwa fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah saboda zan yi alfahari da ku a wata riwayar bikumul umama zan yi alfahari da yawanku a wurin annabawa ranar tashi alkiyama annabi yana son yan al'umman su zama masu yawa ba wai su zama masu kaɗan ba addinin ba na kakanewa ba ne a namu ne mu kaɗai a a addini na kowa ne duk wanda ya zama ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dole ka bar shi gidansu ne da haka mu yi kokari mu yaɗa shi mu kuma faɗaɗa shi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da za su yi shirka da sai mun lalata abin da suka aikata gaba daya da aka mu nisanci shirka mu guji shirka in da ka faɗi ka kira Allah kar ka kira wani Allah in za ka nemi agaji ka kira Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in haihuwa kake nema ka je ka roki Allah kar ka roki kabari dan kabari baya bayarwa dan adam bai isa ya baka ba wallahi duk matsayinsa duk daukakarsa duk rawaninsa duk iliminsa duk darajarsa duk kimarsa shi ma mabukaci ne قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون كلا ونن الله gafala ce kiran wani Allah rafkana ne neman taimakon wani Allah ba dacewa bane ba rataye rataye ba makale makale kurun wa tawakkalu ala Allah ku dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ku tsayar da tauhidi ku tsaka tauhidi wannan shine asalin tafiya matukar mutum ya zamanto yana shirka to annabawan Allah an ce in sun yi shirka an rusa aikin su to ina gani ga kai wannan shine illar shirka kuma asalin shirka shine bautawa wani Allah kana nema a wajen Allah kana nema wajen wani Allah kuma Allah kiyaye mu to sai yace me kuma أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فق- وقد وفقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب waɗannan annabawa su ne waɗanda muka ba wa littattafai alkutubil munazzalati alaihim wanda aka saukar a kansu wal hukuma kuma muka ba su ilimi da fikihu da fahimtar hukunci wan nubuwwa kuma muka ba su annabta ga littafi ga hukunci ga annabta fa in yakfuru biha haula'i idan har kafirai suka kafirce wa waɗannan abubuwa da muka ba waɗannan bayan Allah ai hadhihi al-umuru salasa anan kafiran ana nufin wato kafiran makka suka kafirce wa littafin da Allah ya ba wa annabawan suka kafirce wa hukunci da Allah ya ba wa annabawa suka kafirce wa annabtan ma to faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ai hakika mun wakilta wasu mutanen waɗanda su kuma ba za su kafirce wannan din ba a nan wasu malamai suka ce su ne mutanen madina idan ku mutanen makka kun kafircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo muku da shi to ga mutanen madina nan mun wakilta su mun kuma dora su ba za su kafircewa wannan sako da manzan Allah ya zo da shi ba Abdullahi dan Abbas da Imam Mujahid suka faɗa da Imam Qatada suka ce fa in yakfur biha haula'il kuffar idan waɗannan kafirai suka kafirce waɗannan annabawa suka kafirce wannan hukunci da littattafai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to haƙiƙa ai waɗannan su annabawan su annabawan su sun yi imani da Allah ko in kun kafirce wa Allah to annabawan ba su kafirce wa Allah ba tabaraka wa ta'ala su ne annabawa guda goma sha takwas wanda ambaton su ya gabata anan to shine yace ulaika alladhina hada Allah
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ulaika alladhina hada Allah wadannan sune wanda Allah ya shiryar da su ai malam duk shiriya da man ta tike akan annabi in dai aka ce ma wani annabi ne ai to shiriya ta kare kuma to waɗannan sune shiryayyu to wanda yake so ya zama shiryayye to ya bi hanya ta annabawa kai addini irin na annabawa kada kai addini wanda yake ya saba na annabawa fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryarsu fa bi sunnatihim wa siratihim iqtadi kai koyi da hanyar su da sirar su da kuma tarihin su duk abin da aka fada na alheri da suka yi kai koyi da shi qul la as'alukum alayhi ajra ga ya musu ya manzon Allah ni ba ni roƙon ku ku bani lada ce musu wa'azin da nake musu ba wa'azin kuɗi bane wannan ita ce sunna kuma abin da Allah ya ɗora annabawa asali aikin Allah aikin dawa ba aikin kuɗi bane wataƙila aikin gwamnati zaka je a biya ka albashi amma fita wa'azi fita karantar da mutane wayar da kan mutane ba aikin kuɗi bane dan in aka ce sai an biya kuɗi to talakawa kuma Allah ji kansu kenan ba za su samu wa'azi ba da aka gaya musu ya manzan Allah ina yi ne don Allah la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra ai wannan wa'azi ne tazkiratan wa'izatan tunatarwa ne da wa'azi lil alamin ga talikan bayi gaba daya kaga wannan yana nuna ashe mai wa'azi ya kamata ya ikhlasi yayi saboda Allah kada mai wa'azi ya zo yana wa'azi yana duba aljihun waɗanda yake koyawa karatu karatu bai zai kyau ba kada kai wa'azi kana tuna abin da za a turo maka ko abin da za a aiko maka in ba haka ba bakinka zai tuntube ba za ka iya faɗan gaskiya ba dan da kayan kotu za ka faɗa za ka tuna wani kuma ai yana kaza bari in daga kafa na'am babban abin da yake hana mai wa'azi ya faɗi gaskiya shine yayin da yake tunanin yana samun wani abu a wani wuri kuma wani wurin nan wataƙila akwai barna a wurin to shi yasa yana da kyau malamai a sama musu yanci ya zama suna wa'azi kansu tsaye in malami ya saki linzaminsa to zai tafi ne babu abin da ke tsaye da shi sai aya ko hadisi amma ya zama malami subhanallah wa'azi yana canjawa da canjawan abin da aka sa masa aljihu kaga abu ya lalace taryam taryam kana cewa kaza kaza kaza kaza sai aka kewaya aka maka wani abu kudin sai aga wa'azi ya canja subhanallah darajar ka ta zube a gurin Allah darajar ka ta zube wajen mala'ikun Allah darajar ka ta zube a wajen mabiyanka ba za su ganka da kima ba dan za su ga aikin naka na kashin miya ne baka da bambanci da mai zuwa ya faskare a biya shi kuma su waɗanda kake wa'azi ba za su ji tsoronka ba wallahi yana da kyau yana da kyau yana da kyau malami ya zamanto mai tsayuwa ne da diddigensa ba cewa aka yi an baka taimako kar karba ba in suka baka karba Allah sa albarka amma taimakon da za su baka kar ya sa ka canja wa'azinka dazu dazu din nan muke magana muna tattauna da malam malam hajjum Allah ya saka masa da alkhairi da nan da yamma yana jin na ji shi na gan shi yana sauraron Malam Abubakar Mahmud Gumi sai magana ta kawo magana ake cewa a cikin karatunsa Malam Abubakar Mahmud Gumi aka ji yana cewa tun duk da yake a duniya bai taba zuwa ya ce wani ba ni ba sannan kuma tun da yake a duniya bai taba zuwa ha ya ce wa wani ya bashi bashin kuɗi ba gumi ɗazu ɗin nan da yamma kafin magariba an sashi ana sauraron su gidan rediyon kaduna abin ba zaƙin baki ba ne karatu kaji ko ba hayaniya ba ne ba rudu ba ne karatu tsoron Allah da ikhlasi shine in kana sauraron wa'azin malam abubakar mahmud gumi sai ga ma kamar ma wani abun yana yana cewa sai ka yana cewa wani ku duba mun nan gurin yaya gurin nan yake an tada shi an gyara shi yana yi yana yi ina ma a wani wurin amma Allah ya sa albarka cikin karatun shi ina fatan kuna fahimta ashe abun ba wai kwarewa da surutu da iya bayani ba shine a tsoron Allah da takawa da wannan al'umma take samun albarka daga bakin malami kuma ya kai matsayi da cancanta ya faɗi haka din ka ji wannan magana bai taba cewa wani ya bashi wani abu ba to mu yanzu yaya wanke rigunan mu muke mu je mu fakin mu zauna kofar gidan wasu muna cewa ku bamu haka ne mana wallahi muna faɗin wannan ne saboda wato wannan harkar ta da'awa dole ne mu tsarkake ta kuma akwai akwai ciwo kwari da kaga kaga malami ana warwasan abun duniya da shi dan siyasa yazo yana wasa da hankalinka yana wasa da tunaninka akan akan abin da Allah ya baka na matsayi shi ba shi da shi menene me zai baka abin da sama da abin da Allah ya baka kai da Allah ya baka Qur'ani Allah ya baka sunna Allah ya baka matsayi riga da zai baka me za ta maka buhun masara da zai baka me zai maka ba abin da zai ma wallahi yana kan ƙarya ya ɗauko kayan ƙarya ya baka kaci kuma gobe ka je ka ce mutanenka ku daina ƙarya kai ya za su iya fahimtar ka za su gane zai wahala su fahimce ka to shi yasa Allah ya ce da manzo Allah ga yawa mutanen ka manzo Allah da karfin rai yake fada qul la as'alukum alayhi ajra ba neman ku bani kuɗi ba neman ku bani lada akan aiki na ku biya ni kar ku biya ni ku san ina yi kar ku san ina yi wallahi bai dame ni ba ni dai abin da ya dame ni in faɗi gaskiya da ka wajibi ne mu mabiya malaman waɗanda muke da malaman mu tsare darajar su da kimar su bai kamata ku bar malamin ku yazo yana cikin talauci har da zai je wasu suna wasa da wasa da tukunyar miyar sa ba dan wasa da tukunyar miya ne da mutum ya ga biri-biri sai ya juya ya zagaya ya je gurin wani a bashi wani abu dole yau gobe ya zo ya canja maka wazi wallahi kuwa da yana zazzaga yana zazzaga yanzu kuma ya ce ku yi haƙuri abubuwan ne kaza kaza shi karatu ya canja ta wani malami ya ce ku gyara mana tukwanen mu mu ma mu gyara muku hanya ba ku gane ba ko ku gyara mana tukwanen mu mu gyara muku hanya mu muku seti kaga ba laifi malami ya je gona ya noma wallahi yanda ake Allah jikan malam zaria Allah ya masa rahama malamin da a garin nan garin nan ƙaryar garin nan ya manta da malam zaria malam zaria malami ne abun buga misali la ilaha illallah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a gona yake tafiya ya rike fartanya ije sunkuya iya da manyan yaya ina ji akwai likitoci a cikin an sago amma nan bai dame shi ba kuma karatu duk malami a garin nan dole ya alfahari da malam zaria haka ne to fa bi hudahu muqtadi ai koyi da irin waɗannan bayan Allah gashi yana kwance a kabari muna yi masa addu'a har yara ƙanana da basu san shi muna ce muku ku muna yi muku wasiya ku ta masa addu'a da shi da dukkan malamai da suka bi darbi suka bi hanya irin tashi wallahi talauci talauci Allah ya riga ya ajiye talauci a rayuwa dole zai samu wani wani kuma zai kubuce amma babu daraja da matsayi da ta wuce ilimi idan ubangiji ya baka ilimi ha to ya baka komai za ka zama abun kwarjini amma matukar za su baka salika masu ke gashi gashi wala kana zuwa za su kai dalar ga ba ka da daraja ba ka da kima a wajensu wannan yana da kyau mu kuma yana da kyau mu yi hanyar da za mu taimaki malamanmu mu agaza musu duk abin da za mu taimaka musu tsaya da tsayuwarsu yana da kyau mu taimake su saboda kada wata rana wa'azi ya zo ya canja dan idan bera yana da sata jaddama ma tana da wari kun zo kun ajiye shi yana muku karatu da safe yana muku da rana yana muku da daddare ya koya muku ya koya wa ƴaƴanku ya koya wa matanku ya koya wa mutanen garinku ba yi da aiki sai ba da karatu kun hana shi zuwa gona kun hana shi aikin gwamnati kun hana shi sana'a kun hana shi ya tafi kasuwa to ashe kuma ya kamata a yi masa wani tsari na musamman da za a ajiye masa abin da zai taimake shi yasa inda aka ci gaba yanzu kamar ƙasa irin ta saudiya malamai albashi aka ajiye musu kamar yadda kowane ma'aikacin gwamnati yake ɗaukan albashi su ma suke ɗauka ah to idan ana ba wa mai shara mai share titi mai share kasuwa ana biyan sa albashi dan Allah aikin malami darajarsa bai wuce mai sharar kasuwa ba yanzu lokal gamman ba za ta iya tsaman malaman garin nan ta ba su albashi ba aje ma ta samu ma fasto fasto na coci su ma tunda suna taimakon jama'a su su ma a ba su malaman ma a ba su ba a taimaka ba to amma wata irin gwamnati ce wanda ba addinin musulunci ne a gabanta ba kuma waɗanda suke shugabantar gwamnatin abin mamaki musulmi ne wanda yau in yau idan ciyaman ɗin lokal gamman ɗin nan ya ce duk limaman juma'an garin nan ya sa musu albashi ba wanda ya isa ya masa magana yana da yanci zai yi don wasu suna yi a nan arewa din akwai waɗanda suke yi ciyaman na lokal gama ya ce shi duk limamin juma'a ya zo an sa masa albashi kamar yadda aka sawa mai shara albashi to ya ka gani in limamin an sa masa albashi ai kaga sa zo hudu ba da riga mai kyau to amma babu liman karfinsa ya kare baya iya noma ƴaƴansa kuma masu taurin kai ba sa zuwa gona kuma kun ɗora masa masallaci zai yi karatu ya ka gani dole an bashi kama ma ya karba to anan ni ina kira ga musamman jami'an tsaro da kuma jami'an gwamnati da 'yan siyasar mu ku ji tsoron Allah mu ya mu ne mu taimaki kanmu yanzu kamar misalin shahararrun malamai da aka sani suna wahala suna da'awa a garin nan ko a local government din nan ai duka duka mutum nawa ne wallahi albashin da za ku ba su bai wuce facakar da za ku yi da kuɗin da za ku yi a wata ɗaya idan kuna campaign ba albashin da za ku ba su na shekara guda bai wuce abinda za ku yi facaka da shi na wata ɗaya idan kuna kamfen ba a waro malaman da aka san sahararru ne suna karantar da al'umma don taimakon gari suke yi malami haske ne malami al'umma ne malami jagora ne yau da ba dan malamai ba ai garin ba zai gano ba ma ko ba haka bane duk wanda kaga yayi sallah mai kyau ta dalilin malami ne wanda ya zakka mai kyau ta dalilin malami ne musulmin da suka tsaya suka yi gwamnati da'a ta dalilin malamai ne ashe daraja ta malamai kimar malamai ba ta gaza a sa musu albashi ba a wari malamai a ware musu albashi su ma da yanci da matsayi a sa su a boca a sa su a wata ministry ko education ko na makamanci wannan idan wata ya su je su karba albashi ko su tura yayan su karba ko a tura musu ta banki a samu limaman juma'a duka da na'ibansu da ladane mutum uku ne liman na'ibi ladan masallacin juma'a kur misali bamu ce kamsu salawat ba a sa musu albashi ba ku da kuɗin da za ku biya kuna da shi kuna da shi da haka ashe aiki wa addini yana nan da yawa muna fatan Allah ya taimake mu ku yi haƙuri daga shekara sai shekara wannan ɗin saƙo ne wanda ya kamata don mu ɗaga darajar malaman ko idan an ce malamai suna zuwa suna kwaɗayi suna karɓan kaza to ku ba su albashi mana ku ba su albashi ku sa musu albashi yanzu akwai wanda akwai irin wanda ake PA PA PA na gwamna din da wani ma wallahi tallahi gidan gwamnati ma bai isa shiga ba amma PA ne amma wallahi yana da albashin da zaka sha mamaki ko ba ka bane bila adadin suna nan to malamai ba su da daman su ma su shiga layin PA PA din nan don Allah ku sa su masu ba wa gwamna shawara akan harka addinin musulunci ku ɗebe su gaba ɗaya ku zuba su ku samu salari shi kenan za ku gari ya fara kyau to matsalar shi ne akwai ka'ida ta bature kuma ta dace da ka'ida balarabe idan kana so karanka ya maka da'a to ka sashi ya ji yunwa karanka in kana so ya bi kai ma da'a kare maka haushi kare ma rashin mutunci ka bar shi cikin yunwa in ka ɗauko abinci dole da'a zai ma ya mil ya karba to wannan ita ce ka'idar da yawanci mutane suke tafiya a kai ka bar su cikin yunwa cikin talauci suna bani bani in ka ba su dole su maka da'a amma an ka ba su suka ci suka koshi to za su yi karfi sai su yaƙe ka to wannan shine abin da ake tafiya akai wanda wannan kuma ba daidai bane kuskure ne Allah ya ganar da mu to sai me
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء na'am قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا Hmm.
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون sai Allah ya dawo yana magana akan Yahudawa ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri su Yahudawa ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba ma azzamuhu haqqa ta'zimihi ko ma azzamuhu haqqa azamatihi ba su kimanta Allah ba ba su daraja Allah ba ba su san girman Allah hakikanin girmansa ba wa ma wasafuhu haqqa sifatihi kuma ba sifanta Allah hakikanin yadda ya kamata a sifanta shi ba iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay yayin da ma suka tumci manzon Allah cewa Allah bai saukar wa wani bawa komai ba wai annabi ƙarya yake subhanallah manzon Allah ne ke jidali da wasu yahudawa sai ba yahudin yake ce da shi ai wannan ma magana da yake cewa Allah ya turo shi annabi din to Allah bai saukar wa kowane mutum Allah bai saukar da komai akan wani ba kenan kai ma da kace Allah ya saukar maka da wani abu gariya kake yi shine Malik ibn Saif to shine Allah ya saukar da wannan aya din lalle wa ma qadarullah haqa qadarihi Abdullahi dan Abbas yace Yahudawa ne suka ce ya Muhammad anzalallahu alayka kitaban yanzu kai Muhammadu cewa kake Allah ya saukar maka da littafi annabi yace na'am قالوا والله ما أنزل الله من السماء كتابا suka ce wallahi Allah bai saukar da ko littafi ɗaya daga sama ba to shine Allah saukar da wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ai ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba iz qalu yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay ai wai Allah bai saukar da komai akan wani ba qul ga ya musu ya Muhammad man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa in kun ce Allah bai saukar da kowane littafi akan kowa ba to shikenan ba kuna tutiyar cewa annabi Musa shine annabin ku ba to wa ya saukar da littafin nan da aka saukar wa annabi Musa nuran wa hudan linnas littafin da yake dauke da haske da shiriya ga mutane taj'alunahu qaratis littafin da kuka mai da shi kamar exercise book qaratis kamar dan littafi haka kun rubuce abin da ke ciki tubdunaha wa tukhuna kathira ku bayyana abin da kuka ga dama ku ɓoye mafi yawa wannan littafi na attaura da kuka ɗauke shi kuka rubuce shi a littafi a takardu taj'alunahu qaratis wanda kuka yi ta sarrafa shi yadda kuka dama ku bayyana abin da kuka dama ku ɓoye abin da kuka dama dan attaura ta zo da bayanin sifar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma yahudawa saboda sharri idan suka zo cikin attaura duk sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su goge idan sun zo karantar da almajiran su sai su tsallake wurin sai su yi ta rubuta attauran babu sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka goge ayatul rajimi ayar da take magana akan jefe mazinaci wata rana ne wani bayahude da bayahudiya suka yi zina sai suka ce bari a yi musu hukunci da abin da annabi Muhammad ya zo da shi shine da suka zo gurin manzo Allah sai ya ce bari muku hukunci da abin da ke cikin littafin ku sai manzo Allah ya ce da su ma tajiduna fit tawra menene hukuncin mazinaci da kuka samu a cikin at-taura me hukuncin mai aure mazinaci sai suka ce babu komai a ciki ba a faɗi komai ba sun goge ayar da take dan akwai ayatul rajim a cikin at-taura ayar da ke magana akan jefe mazinaci da suka zo sai annabi ya ce a kawo at-taurar mu gani aka kawo kuma a cikin sahabbai akwai waɗanda malamai ne a yahudawa amma sun musulunta sun san attaura ɗaka da waje kamar yadda ya kamata yanzu a cikin musulmi a samu wanda ya san bible ɗaka da waje da a suka kawo littafin sai ɗaya daga cikin yahudawa sai ya ɗora hannunsa akan daidai ayar da take magana akan jefe mazinaci sai ya ce gashi sai ya danne haka da hannunsa sai ya ce gashi karanta to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya shi bai iya rubutu bai iya karatu ba ko matsayi ne a gare shi haka bai iya rubutu ba dan kar ma ku ce wani wuri ya je ya rubuto ya kawo wa mutane alqur'ani to ma bai iya rubutu ba karatu ba kar ku je ku ce wasu takaddu ya je gano ya karanto a wani guri ya zo yake koya mutane a'a kawai shi hadda ce Allah ya bashi Abdullahi ibn Salam a lokacin suna nan to ya ga wurin sai ya ce wa Yahudin bude hannunka dage sai ba Yahudi ya dage sai ga ayar da take magana akan in mazinaci ya zina ko a cikin Yahudawa ne in dai mai aure ne to a kai shi a jefe shi sai ce manzo Allah ga ayar nan manzo Allah ce ku ɗauke su ku tafi da su ku je ku jefe su aka ɗauke su aka tafi da su aka je aka jefe su a nan gurin da kirista zai zo ya ce a yi masa hukunci da littafin Allah alkur'ani ba laifi za a iya masa da ba yahude zai ce a yi masa hukunci da littafin Allah za a iya masa to a nan gurin sai suke ta ɓoyewa sifofin annabi Muhammadu dan kada yahudawa su yi imani da Muhammadu din sannan suke ɓoyewa ayar da take magana akan jifa don kada a jefe mazinaci su ce ai shari'ar ta dace da ta Muhammadu to shine tukhunahu ay taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathira kuke boye abubuwa da yawa a ciki wa ullimtum ma lam ta'lamu an fa karantar da ku abin da ku ba ku sani ba ta hanyar manzon Allah din da kuka rena Allah ya karantar da ku abinda da yawa ba ku sani ba antum ku wala aba'ukum ko kuma ma iyayenku manzo Allah ya zo da karatu manzo Allah ya zo da ilimi an sanar da ku abinda da wallahi ku ba ku sani ba amma ina fa dayya'uhu wa lam yantafi'u bihi suka tozartar da shi ko ba su yi amfani da abinda annabi ya zo musu da shi ba wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ga ya musu Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya zo da gaskiya kuma maganar ubangiji ita ce wato gaskiya kuma ita ce dahil kuma ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine zai kara muku matsayi ku ainihin samu ɗaukaka sannan ku samu dacewa in kun mutu ku shiga aljanna thumma zarhum fi khawdihim yal'abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi bar su cikin ɗimuwarsu su je su yi ta ɗimuwa su yi ta fada cikin rudu su yi ta kutsawa cikin barna yal'abuna suna wasa da addini rabu da su watsa kashin su sai Allah ya ce wa hada kitabun wa hada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha haka والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به na'am وهم على صلاتهم يحافظون
wa hada kitabun anzalnahu mubarakun Allah yana yaban alqur'ani yace wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma littafi ne da yake gaskata littattafan da suka gabace shi wa litundira ummal qura ka je kai gargadi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wannan littafi naka mun saukan maka ne da shi dan yayi gargadi wa mutanen makka shine ummul qura an ce da makka ita ce ummul qura saboda dukkan duniya gaba ɗaya makka ita ce tsakiya ka duba wani ikon Allah a duniya duka in ka lissafa duniya da za ka auna duniya tsakiyar duniya ita ce makka makkan kuma a tsakiyar ta ɗakin Allah shine tsakiyar duniya to shi yasa Allah ya ce da ita ummul qura ka san me hikima saboda Allah ya yi kira ai aikin hajji wa azzim fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum Allah ya yi kira da aje a yi aikin hajji to idan tana tsakiya kowa zai zo ba a kai ta can ƙarshen duniya ba ballantana ɗan yamma ya ce an tsananta masa ba a kai ta can ƙarshen kudu ba ballantana ɗan arewa ya ce an tsananta masa sai aka batta a tsakiya sannan kuma an sa ta a tsakiya ne don saƙon manzan Allah da'awar manzan Allah ta samu sauƙin yaɗuwa idan abu a tsaki yake ka harba shi ya yaɗu a duniya to ko ina zai samu wannan shine manufar saka makka ta zamanto ummul qura kuma ta zamanto ainihin wato asali ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka je kai wa mutanen makka wa'azi wa man haulaha da kuma waɗanda suke gefe su ne mu kenan duk duniya a gefen makka suke kowace ƙasa a gefen makka take sharqan wa garba والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به lalle waɗanda suka yi imani da da lahira ai sun yi imani da manzon Allah masu imani da lahira ai sun yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah wa hum ala salatihim yuhafizun kuma sifan masu imani za a ga suna kiyaye sallah suna tsare sallah alamar mai imani baya sakaci da sallah duk wanda kaga bai damu da sallah ba to ka tausaya masa akwai alamar tambaya a kansa ana kadi kamatis sala mai imani zai zabure ta masallaci ku raya masallatanku ku cika masallatanku ku kyautata masallatanku ku yalwata masallatanku ku rinka sallah dan alama ce ta imani wa hum ala salatihim yuhafizun zaka ga suna kiyayewa suna ainihin wato tsare sallolinsu ayyudawimuna alaiha suna dawama akan wato sallolinsu to abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame sai mai tambayoyi ya zo a karanta sai a tashi kafin mai amsa tambayoyi ya amsa akwai sanarwa mai muhimmanci wadda 'yan uwa ya kamata su saurara Allah ya sani Allah ya sani Allah ya sani cikin babban manufar gudanar da wannan karatu da kuke gani ana yi a shekara sai shekara shine samar da alheri a cikin wannan gari samar da alheri a cikin wannan gari kuma da yada shi kuma wajibi ne duk wanda yake da hanyar da zai taimaki al'umma sai taimaka 'yan siyasa su taimaka wa garinsu masu ilimi masu taimakawa garinsu ni a haifafan mutumin garin nan ne a nan unguwar shaudare aka haife ni wajen rijiyar shaudaren nan kusa da gidan alhaji sula akko nan gidanmu yake a nan cibiyata take daga nan muka tashi muka koma unguwar akwai kusa da gidan babiyo mai inji a nan ne makaranta na firamare tun lokacin ana ana central primary school da central da primary a haɗe ne duk abokanai na anan suna nan tare da su muka yi ta zirga-zirga da gajeren wando anan har aka mai da mu vocational har aka dawo da ita akwai aka aka yi kaza aka yi kaza da sauransu Allah bai kaddara zamana a garin nan ba na tafi neman karatu tunda nake karatu nake ta har yanzu ban gama ba Allah rubuta mun zamana a Kano to amma ina kishin zo garin nan dan in taimaki al'umma ta dan in isar da sakon Allah a kaina in je Kano in ta wa'azi shekara guda na san kowane annabawa Allah yana turo cikin jama'a su ni na san cewa Allah zai tambaye ni in ina da wani abin da zai zan taimaka wa jama'ar gari na ban taimaka musu ba wannan shine babban sababi da dalilin da ya kawo ni garin nan dan in kawo alheri wannan gari a wannan wata na ramadana kwana 23 kawai ko hudu ko biyar ko shida bayan nan kuma in kaga na sake dawowa to wani abu ya kawo ni ta wajen dangantaka ko yan uwana ko dangina ko kuma an gayyace ni wa'azi in an kira ni in zo in ba kira ni ba ban zo ba cikin taimakon da Allah yake wannan da'awa din mai martaba sarkin wannan gari Allah ya kara masa lafiya da imani ya ce yana da buƙatar wannan darasi da muke a sa masa a masallacinsa na fada bayan sallar la'asar a je a karantar da al'umma kamar yadda ake yi a nan a je can ma a yada al'umma tun da duk so ake a warkar da garin a isar da alkhairi a garin gaba daya ya roƙe mu kuma ya gayyace mu ya ce mu taimaka mu zo mu yi kuma mun amsa za mu yi da haka insha Allah bi mashi'atillahi ta'ala ranar asabat daga asabat din mai zuwa za mu fara gabatar da karatu a masallacin fada na wannan gari mai albarka karatun awa ɗaya kaɗai bi mashi'acin layi tabaraka wa ta'ala karfe hudu zuwa biyar da haka muna gayyatan kowa da kowa da yan uwa gaba ɗaya wanda Allah ya sa ya samu ikon zuwa wannan ɓangaren maza kenan sannan kuma akwai program da muka shirya na mata shi ma na duk gari ne gaba daya kowa da kowa yana da yancin ya zo ya amfana shi kuma abin da muka zaba mun duba kamar wasu maudu'ai da mata suke da bukata kamar abin da ya shafi harkar wankan gawa da jinya a musulunci yanzu in mace ta mutu a gidanka tashin hankalin da za ka shiga wajen neman mai wanka sai an tafi nesa a je a nemo wata tsohuwa ita ce sananniya ita take wankan gawa wala Allah galibin masu wankan gawan majority daga cikin su ba a ilmance suka karanta ba kuma shari'a ta ce mace ta wanke mace namiji ya wanke namiji to me yasa ba za mu koya wa iyalanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu wankan gawan nan ba mutuwa za a daina ta ba za a daina ta ba da haka za mu karantar da su mu koya musu wannan wankan gawan a aikace a aikace kuma za a ɗauka a plate su sa a gidajen suna yi in an yi mutuwa mace ta je ta wanke mace yar uwarta da yanda ake jinya dan da yawa ba san ma ya ake jinyar ba mace ta zauna tana jinyar yar uwarta mace ba za ta ce ta yi sallah ba ko ba san ya za ta ringinar da ita ta yi sallah ba ko na makamancin wannan sannan akwai matsaloli na jini al'ada ne haihuwa ne rashin lafiya ne jini ne da suke shan kwayoyi na fulani ne ke rikitar musu da al'ada yayi ta zuba a kasa gane me dalilinsa me sababinsa yaya za a yi wajen ibada da sallah duk za mu yi bayani wani program mai zaman kansa akan wannan jina ne na mata da kuma hukunce hukuncensu akan shari'a sannan kuma za mu musu program mai zaman kanshi akan abin da ya shafi tarbiyya ya ake tarbiyantar da 'ya'ya mata ya ake tarbiyantar da 'ya'ya maza yaushe ya kamata ki raba tsakanin 'ya'yanki mata da maza ya ya kamata ki zauna da mijinki waɗannan abubuwa guda uku da amma za su biyo baya shine insha Allah wannan tafiya kuma wannan da'awa za ta yi wa wannan mata na gari amma shi za ku ji sanarwar ranar da za a yi din da wurin da za a yi din insha Allah ta'ala sannan kuma duk asabar da ladi din da ta zo a garin nan bi mashi'atillah in dai muna nan kafin mu tafi za mu rinka fita da mu da ku wa'azi ƙauyuka don mu ɗabbaka abin da muke faɗa duk asabar da ladi tuntunin ƙauyuka ma sun aiko suna buƙatar a rinka zuwa bi mashi'atillah amma banda wannan asabar din wannan asabar din zamu fara wannan karatun asabar ta sama da ladi ta sama zamu fara sannan duk litinin da za ta zo mana a cikin ramadan akwai wa'azi da zamu yi na zagaye a cikin gari mun yi iya abin da zamu iya yi saura kuma sai wasu su tsora su ci gaba da yi Allah sa albarka wannan ita ce sanarwa da zamu yi amma program din farko da zamu fara yi shine wannan gayyata da mai martaba sarkin kuma ya mana ta gabatar da karatu a masallacinsa insha Allah shine zamu fara yi ranar asabar kuma da akwai bukatar dukkan yan uwa mu haɗu mu cincirin dodon mu je mu raya wurin kuma mu isar da sakon Allah dukkan muna fatan Allah haɗa kan musulmi kuma Allah ba mu dacewa bismillah
kafin mu fara karanta tambayoyi dala muna neman yan uwa da su karanto tambayoyi da idan mutum bai an karanta tambayarsa ba ya yi hakuri saboda yau tambayoyin suna da yawa kuma gashi lokacin babu abin nan saboda haka insha Allah gobe sun kura da inda muka ga mai tambaya na farko yana cewa addu'a cikin sallah mutum zai iya yi da hausa in bai iya da harshe ba zance mafi inganci cikin maganganun malamai malamai sun yi saɓani shin za a iya yin magana ko addu'a a cikin sallah da wani yare ba larabci ba wasu suka ce ba za a yi ba don duka sallah gaba ɗaya larabci ne a cikin ta kad qamati sala Allahu akbar karatun fatiha karatun sura ruku'i sujada duk larabci ne suka ce bara a shigar da wani yare a cikin sallah in ba larabci ba wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suka ce idan mutum bai iya larabci ba ya halatta ya yi addu'a da kowane yare saboda dukan yaren Allah ne ya halice shi kuma Allah yana jin kowanne idan mutum aka ce bai zai yi ba sai da larabci in bai iya larabci ba ya zai yi wanda yake ba ba larabe ba ne ya zai yi wanda bai haddace na larabcin ba ya zai yi da haka yana da kyau kuma ya halatta idan mutum ya ga bai iya larabci ba ya yi kokari ya koyi na larabcin ya rinka hadawa da su ko kuma akwai bukatun da ko da ya haddace na larabcin wasu bukatun kuma babu su a cikin larabcin dole shi zai hada larabcin su ya faɗa to shine dai suka ce kawai mutum bai iya larabci ba yayi da Hausa Allah ya karba da haka ya halatta a yi addu'a da Hausa sai dai ba mamaki ka je ka ji wani malami ya bada fatawa cewa bai halatta ba amma sabanin malamai ne wataƙila wancan ra'ayin ya fi fifitarwa wallahu alam
mai tambaya ta gaba ya ce mana ina neman shawarwari ne ni nake da kanwa amma ba zawara ce to yanzu ta samu wani ba zawari amma ba zawari na mun bincike a kansa sai muka ji cewa shi ina na shi na kuma manyan gidan mu suna neman shawarwari na to me ne shawarwari da za ka ba mu akan wannan to idan nan gaba in za a yi karatu irin wannan in dai shawara ce sai a zo a same ni tunda shawara ka ce ba fatawa ka ce ba sai kai kokari ko ka bugo min waya ko ka zo ka same ni sai in samu daman baka ansa da wuri yanzu kaga in baka ansan nan a haka ban san dan shi a kala kala ne akwai dan shi a jahili wanda kurin tashi yayi- karban abin kurin yayi Bai- bai san ma illa shi'ar ba fa kudin sha'awar wannan rudanin a ihu a muzahara a gwagwarmaya ita ta dauke shi kawai ina fatan kana fahimta to wanda yake yin abu akan jahilci bai sani ba hukuncinsa daban da wanda yake yin abin ya sani dan shi'a mai zagin sahabbai dan shi'a mai zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi'a wanda yace alqur'anin annabi Muhammadu ba cikakke bane dan shi'a da yace mala'ika jibrilu kuskure ya yi ya ba wa annabi Muhammad manzanci accidentally ya bashi wai ba shi ya cancanta ba zuwa aka aka turo shi ya tarar da manzan Allah da sayyidina Aliyu a kwance kuma ya ga Aliyu da Muhammadu din manzan Allah sun yi kama kawai sai ya dauka Aliyu shine Muhammadu Muhammadu shine Aliyu sai ya ba wa Muhammadu ya dauka shine Aliyu wai a haka accidentally a kuskure manzan Allah ya karbi manzanci wannan kafiri ne ba musulmi bane kaga wannan bai halatta ka bashi dan yarka ba wanda yake da wannan kudirin akwai wanda kullum ya sallah sai ya zagi abubakar da umar to wannan ba ma kokonto wajen cewa ba musulmi ba ne dan duk mutumin da ya tsine wa abubakar da umar shi kuma sai zama da kirki wanda ya ce wannan qur'ani izu sittin ba cikakke ba ne qur'anin su umar ne haka suke faɗa fa qur'anin wai irin na su umar ne wannan kaga ba ma shaka akan cewa ya tuhumci qur'ani tauyayyen qur'ani ne kaga wannan ba musulmi bane ba na baka shawara ka ba da yarka ga wannan to matsalar ita ce shi wannan wanda kake ganin kamar la'alla dan shi ne shi yana da wannan kudirin kuma ya yarda da waɗannan abubuwan an tattauna da shi an ji haka ne ko ko dai kawai safota ne to kaga dole a bambance da haka in dai ka samu dama ka zo sai mu baka shawara wacce take ta gore Allah ganin da mu
kamar da ta biyu ce limamin masallacin anguwa mu ne idan yana karatun Qur'ani a cikin sallah yana yin cin da wasu limami a wani wuri a wani wuri kuma yana cin da bayanin da bada to ma da ci gaba da bin sallah a kan yin limamin sallah kuma sai a samu waɗanda suke manyan unguwa dattawan unguwa ko da ba su kai shi karatu ba sai su ce masana ƙur'ani akar makalla sun ce ana ɗan kuskure a karatu a je a gyara idan ya nemi a gaya mai inda ya kuskuren su dattawan sai su kira wanda ya kawo kuskuren sai su ce karanta ka yi bayani sai ya karanta yi masa bayani sai ya gyara da a ce an cire shi ai ta rikici a raba masallaci wanda ai kokari ya gyara amma gyaran matsalar shine wani lokacin gyaran ba ma gyaran kudu sai dai mu je gefe mu ta zagin mutum kai bai iya karatu ba kai ba za mu bi shi sallah ba kai bai iya kaza ba ka iya wannan a gefe amma wani din limamin in ka je ka same shi ma addu'a zai ma nagode Allah saka da alheri wallahi duk mutumin da yake jagorantar mutane in dai da ikhlasi in aka nuna masa kuskuren sa ya kamata ya godiya saboda kar ka je kai ta tabar gaza a gaban mutane baka sani ba ana ganin tsaraicin ka shawara ta anan gurin shine kafin a ce bara a bi shi sallah ba ko kafin a ce za a cire shi a bi hanyar da za a sa ya gyara ko a samu waɗanda suna da karatu sun san qur'anin su kira shi su yi masa bayani su ce limanci ba kayan gado ba ne limanci kayan al'umma ne kuma limanci ilimi ke gudanar da limanci da haka ana yin kuskure akan kaza da kaza akar maka Allahu Allah kara maka imani da ilimi kai kokari ka gyara shikenan sai je ya gyara in baya zuwa makaranta sai ya je amma a zo daga baya ana saransa ana kaza ana kaza wannan ba daidai bane kuma yanzu da za ku cire shi sai ku rasa wa zai zo ya muku sallah kwaya biyar din kullum da haka ina ba da shawara a samu wanda suka cancanta su yi masa nasiha sannan kuma kuskure a wasali baya sa mutum a ce bara bi sallah ba dan ba wanda baya kuskure ko akwai ɗaiɗaikun mutane ana iya samu mutum ya kuskure ya canja wasali ko ya canja harafi zai iya yiwa amma in ya wuce oba ne to sai a sa mutum ya gyara amma ba a cewa wai in yayi sallah bata yi ba ana iya yin kuskure a cikin sallah kuma sallar ta yi sai dai fatiha ita tafi komi muhimmanci idan liman bai iya fatiha ba to wannan ba abin shi sallah sai a yi maza a samu ya gyara in ya gyara a ci gaba in bai gyara ba kuma a ɗora wa dattawa dattawa su suke da yanci don su ne masu girma ba za a iya faɗa da su ba a ɗora musu nauyin su yi ƙoƙari su sa ya gyara shikenan shine mafi sauki kawai na'am
wannan ya ce malam ina so ka yi mana nasiha mu iyayen yara game da kulawa da ibadar ƴaƴanmu a kodayaushe ba sai a wani mutane a kawai ba to daman kaman cikin yadda ake ta faɗa kullum ko aina a gurin wazi Allah yana faɗa ya ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ku tsare kawo kan ku ya ku waɗanda kai imani da ku da iyalanku iyalanka ƴaƴanka iyalanka matanka iyalanka mutanen gidanka idan ka je sallah ka tashe su sallah ƴaƴanka mata su rinka sallah ƴaƴanka maza su rinka sallah in ba sa zuwa makaranta a kai su makaranta in ba sa zuwa gurin wa'azi a tambaye su me yasa ba ku je ba wajibi ne kamar yadda zan zo makaranta wajibi ne in tura ɗana ya je ya karatu kuma alhamdulillah cikin ƙoƙarin da kuke yi iyaye na ciyarwa da shayarwa kar ku gaza kuma wajen ilmantarwa dan ka bawa yaro ya ci ya ƙoshi ka masa aure ka ba shi jari ka sa shi a kasuwa baka haskaka masa hanyar addini ba gaskiya baka taimake shi ba kuma idan ka mutu zai ce babana bai mun adalci ba saboda babana bai taɓa ce mun na yi kaza ba ku gaya musu ko da ba su yi ba ku kun sauke nauyi kuma wannan shine zai taimaka ku fitar da kanku da kuma iyalanku daga wuta wacce Allah madaukin sarki ya ce makamacinta mutane ne da duwar watsu wallahu alam
Nuna karnin ya ce malam ina so ka yi bayani ga inda da kula ko a musulunci. Domin na kasance yin kuɗi ne da yawan kula ko. Da aka bani kuɗi na na kan yi karɓa saboda kula ko. Haka kuma ko da abinci ne ina ka yi min kai da sai ce na ko ko da ina da yawa. To shi malam hakan da nake yi laifi ne a musulunci ko kuwa.
to sai gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa Allah muna roƙonka da kyawawan sunannakinka waɗanda in an roƙe ka kake amsawa Allah ka biya mana buƙatunmu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu haƙuri Allah ka haɗa kawo ka musulmi Allah ka sa albarka cikin iliminmu ka sa albarka cikin karatukanmu ka sa albarka cikin dattawanmu cikin iyayenmu ma'aikatanmu na gwamnati ka albarkaci aikinsu 'yan siyasan cikinmu Allah ka sa musu albarka cikin sana'arsu da siyasarsu da suke ka ba su ikon taimakon addini malaman mu Allah ka hada kawukan su ka kara musu ilimi ka ba su yanda za su yi kuma ka ba mu zaman lafiya a wannan gari mai albarka Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته